أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 26 ga watan Rajab hijira 1446 ya yi daidai da 26 ga watan 1 miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifon dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hujurat tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na takwas yau za mu tashi aya na tara zuwa abinda Allah ya so. Farkon aya na tara a cikin wannan Sura shi ne fina Allah madaukin sarki, wa in ƙa'ifatani minal mu'mini na tattalu fa aslihu bainahuma Allah ya madaukin sarki ya samu dace. Muka ce ajiya shimfiɗa da muka yi akan dalilin sauka wannan aya, kamar yadda Anas ɗan Malik yake ba da labari, manzo sallallahu Alaihi wasallama ya wuce wajen da Abdullahi bin Ubay bin Salul yake zaune shugaban munafukan duniya sai magana abin da ya saba na munafurci yake cewa warin jakin da manzon Allah yake kai ya dame shi sai wani daga cikin sahabban manzon Allah ya ce to wallahi iskan jakin da manzon Allah ya taba yafi kanshin miskin da kake amfani da shi to shi ma abdullahi bin ubay bin salul yana da magoya baya su ma sai suka fusata dan me za a ce haka kun ne gane misali fiye da kaga zaka ji ana akramakallah akramakallah sai kaga ana fada akan ka wasu suna zagin ka wasu suna yaba ka sunna ce ba wai farkon abu bane kuma kaka yi mamaki dan an zo an aibanta wani da kake ganin baka son aibanta shi inda akwai wanda za ka ji zafin an aibanta shi ne manzon Allah sun amma munafakai kaji to abin fa sai ya wuce yadda ake tsammani hayaniya sai ta tashi sai zamanto ɓangare daga cikin hausawa da ɓangare daga wajen hazarajawa sai ga shi dai rigima tana son ta balle a sanadiyar wannan magana da abdullahi bin obai bin salula ya yi sai ga shi fada ya barke har yana neman ya kai da makami to sai Allah subhanahu wataala ya sauka da wannan aya cewa in irin wannan ya faru tun daga wannan lokaci har duniya ta tashi ku musulmai ga abin da za ku yi abin da za ku yi ku kokari ku sulhunta ku gyara tsakanin ƴan uwanku musulmai shi yasa jiya nema ne mana ishara wanda da ya tsokano wannan magana munafiki ne da sauran munafika ƴan uwansa amma abin har ya kai wasu wasu da ba munafukan ba sun shiga ciki wasu na ɗayan ɓangare a tasu fahimta wasu ma suna ɗayan ɓangare a tasu fahimta sai zamo a wannan ɓangare akwai munafukai akwai waɗanda ba munafukai ba a wancan ɓangare akwai munafukai akwai waɗanda ba munafukai ba kenan ɓangare biyun akwai mumine kowanne cikinsu kenan Allah yana magana akan ɓangarorin guda biyu ana nufin mu'minin ciki ba munafikan cikin ba da su munafikan ciki dai munafiki dama an san matsayin shi shi ne sai Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu idan an samu ɗa'ifa ɓangare kenan ɓangarori guda biyu na muminai suna faɗa wannan ɓangare ya husata wannan ɓangare ya husata to ku yaya za ku yi fa aslihu bainahuma Allah ce ku yi sulhu a tsakaninsu ku zaunar da su a daina a daina fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗai ta yi zalunci a kan ɗaya mana ɗai ta ƙi yarda ta ɗauki hukuncin da ake son a hukunta a kai na sulhu ta bije dai ta ƙi karɓar sulhu ba ƙwararci lati ta bari ku yaƙi wadda take son ta yi zalunci wadda ta bijire ta ƙi karɓar sulhu na musulmai ‘yan uwanta hatta tafiya ila amrillah sai in ta dawo zuwa ga umarnin Allah menene umarnin Allah shine a daidaita a yi sulhu tsakanin musulmai a zamanto ba a faɗa fa'in fa'at idan ku ta dawo bayan da ta so ta bijire fa aslihu bainahuma bil adli to ku sulhu tsakanin ɗa'ifan nan guda biyu da adalci wa aqsidu kuma ku yi adalci wajen yin hukunci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci kenan abin da yake kawo matsala wajen hukunci rashin adalci kan koma wajen wani bai da gaskiya ka bashi gaskiya ko kuma wajen sulhun ka karkata wajen wani ko da yana da gaskiya kai kokarin ka ce inda yana da gaskiya bai kamata a daina ba a ci gaba da yi wannan duka baya da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace kun dai ga yadda al'amarin ya gudana duk da ana fada Allah ya ambace su a matsayin mu'minai kinan tashin zuciya idan har mutum ya zo yana fada ya husata baya nuna ba mu'mini bane mai imani yana yin fada yana kuma hasala amma abinda ake so mutum ya hasala to ya dawo ban mantawa a makon nan da ya gabata mun kawo bayani akan Salman lokacin da wani yazo yace ya masa wasiya ya masa wa'azi me zai gaya masa sai ce da shi la taqdab kada kai hushi sai shi wannan mutum yace tanhani tanhani anil ghadab kana hana ni akan in yi hushi wa kad yakshani ma la amlik amma wani lokaci wani abun da ban iya jurewa yana samuna kuma ka ce kai in yi hushi sai ce fa'ida ƙwadibta inda ka yi hushi fa'amsik lisanaka wa yadaka to ka riƙe harshenka da hannu in mutum ya husata wannan abin zai fara yi zala yake ce idan ƙwadiba a haɗakun falaskut in ɗayanku ya husata ya yi shuru shuru ake yi in ka yi hushi ka ima harshenka saboda harshen an husata yana haɗin abin da zai kawo ta da hankali sannan ka riƙe hannunka in ka husata kana iya ka bugi wani abin sai ya ƙara lalacewa Allah maɗaukin sarki ya wani jagora kenan wannan shine sunna da za mu riƙe mu rinka aiki da ita duk lokacin da muka ga sabani tsakanin 'yan uwa musulmai a yi ƙoƙari a daidaita a yi ƙoƙari a shiga tsakani a gyara kan mu koma gehe mu ce to sai mun ga wanda zai ci galaba wannan ba koyarwa bace ta addinin musulunci me yasa ba a kyale mu'minai in an ga sun samu sabani Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa ai su mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sauran musulmai ku yi daidaito ku yi sulhu tsakanin yan uwanku musulmai idan har kun ga sabani zai shiga tsakanin su ko ya ma riga ya shiga wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen yin sulhun wajen daidaito ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna tabbas za ku samu rahmar Allah kinan sulhunta tsakanin mu'minai ina daga cikin hanyar da take sawar a samu rahmar Allah to menene aka ce haka in kun ga ƴan uwanku mu'minai suna rigima kuka sa ido to wani abun da yake sabanin rahama yana iya ya same ku don haka a ji tsoron Allah a daina komawa gehe ana aimu ba ruwanmu a'a musuluncin mu ba haka yake ba in sabani zai shiga tsakanin mu'minai to musulunci cewa yayi a gyara Allah madaukin sarki ya samu dace abinda musulunci ya karantar kamar yadda manzon mu yace kullum abinda kake so na alkhairi ya same ka kai fatan wannan abin na alkhairi ya samu dan uwanka musulmi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi zana ce ɗayan ku ba zai yi cikakken imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa kuma manzo Allah ya misalta mu'minai yace mislul mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid misalin mu'minai wajen tausayinsu da haɗin kansu da nuna ƙauna tsakaninsu kamar gaba ce ta jikin mutum duk lokacin da wani gaba na jikin mutum ya ɗauki rashin lafiya to duk sauran gabbai sai kaga su ma sun taya shi da damuwa yanzu idan kana da ciwon farce in dare yayi sai kaga ido ya ki kwana saboda wani bangare naka ba daidai shi kyau in kana da ciwon ciki sai kaga kwana ki daukan ka in kana ciwon kawa ko minana kaga bangaren jiki yana taimakon juna haka kamata mu zama in musulmi ya shiga damuwa mu ji mu mun shiga damuwa amma Allah ya sauke yanzu halin da muke ciki sai kaga musulmi ke kokarin ya kada ka cikin matsala ina imanin yake ina musuluncin yake wanda yake sallah da shi za a yi kulla-kulla inda kake samu kana ci a ga an lalata shi in an yi magana ce shi yana da imani wannan ba imanin kwarai ba ne mai imani kullum bai son ɗan uwansa ya shiga damuwa Allah ka kare mu a takaice yan uwa masu imani qadiyatul islahi amruha azimun al'amarin da ya shafi gyara tsakanin masu imani abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala domin sulhuntawa tsakanin musulmai shi yake maganin rabuwa shi yake maganin sabani shi yake maganin ƙiyya matukar ana tsayawa a gyara kuma Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin ba da lada mai yawa da duk mutumin da ya ga wasu sun shiga wani hali na sabani ya gyara su Allah mai alƙawarin lada mai yawa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما القولين الله babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin gana wanda suke yi sai dai wanda ya umarni da ayi sadaka ko ya umarni da alheri ko ya zauna don a gyara tsakanin wasu musulmai da suka samu saɓani Allah ce duk wanda ya zauna don ya sulhunta tsakanin masu imani guda biyu ya yi haka ne don Allah to Allah ce mu da kanmu za mu bashi mu za mu bashi lada mai girma da Allah wanda Allah zai ma kyauta ya kake misalta wannan kyauta kaga ba karamar kyauta ba ce saboda mai abin ne kuma shi yasa abin da ya dace ba na kamurin bibiya shi yasa inda yake halasta a yi ƙarya daga ciki akwai gyara tsakanin wani da wani mutanen da suke gaba kana iya kai amfani da kalmar da ba haka take ba ta gyara don ka gyara tsakaninsu an gane misali ko ba abin wasa ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace amma malayin ayin sai ka ga ɗan'uwa da ɗan'uwa suna gaba uwa ɗaya uba ɗaya suna gaba da juna wa da ƙani kaga abokai ba sa ga maciji kuna sahu guda kai da mutum amma wai gaba kuke da juna kana gaba da shi an gare kuma kace kai musulmi ne to ne irin musulunci kake ko ba haka bane shine abin tambaya Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun lalle mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhwaykum ku daidaita tsakanin yan uwanku واتقوا الله كجي صورا الله لعلكم ترحمون دون كسامو رحمة الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله تياكم سيماني لا يسخر قوم من قوم كوس مزاجي سي إزقلنشي كوس مزاجي عسى أن يكونوا خيرا منهم باب ما ماكي شزم وإنن دأكي ما إزقلنشي سنفع الخيري akan wa akan wa'annan da ake ma izgilanci nan alheri da ake nuhi zai iya wanda kake ganin karera ya hika daraja a gurin Allah to wanda hika daraja a gurin Allah ko menene ya rage babu malamai sun yi bayani akan dalilin saukar wannan aya cewa an saukar da wannan aya ne akan Qais bin Thabit la ilaha illallah shi Qais bin Thabit din nan shine wanda muka ishara akan cewa kan lokacin da aka saukar da wannan aya ya yi wahallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd ko ba haka bane shine yaje gida ne ya kihtowa yace yana ganin akan shi aka saukar da wannan aya saboda yana da magana mai ƙara to in tambaye mu me yasa in yana magana shi bai iya magana sannan sannu sai na za ka sani idan mutum ya sa ekutar a kunnansa in yana yi ma magana ƙasa-ƙasa yake yi ma ita ko sama-sama me yake tsammani ba shi kuma wane ne abbejin shi ne abbejin to shi kais bin shi wannan aka da ko kais bin thabit ko thabit bin kais shi kunnansa bai ji sosai to in yana magana sai ya magana sama saboda sai yana ɗauka in yin sanusa na kawo ba a shi to in ya zo majalisi na manzon Allah in ya koma baya bai ji sosai sai ya yi ƙoƙari ya shigo ya shigo kusa kenan yana magana ba sai an yi kuwa ba yana shi to mu haɗa bi waccan aya da an ka saukar ya shige gida yana kuka ya ce yana ganin akan shi an ka saukar da ita ko ba haka bane kowa da ya jingina da abu ya ja baya kowa kai ya jingina da wani abu an gane hausa na kowa ya jayo jikin shi shi matso gaba kai matso gaba eh to Allah ya samu dace wa'ancan ma duk kuriwa wanda ya jingina da abu ku matsa a kuce shi matso kowa ku matso da shi kashi jingina ku taɓa wancan shi ba ku ce kai ya jingina an ce to Allah ya samu dace wanda ai maganin ka ai muna ciwa-ciwa ne ko ku gane ba eh muna ganin su kowa ya zauna da zaman shi to shi kenan ku rike wannan darasi shi wannan thabit bin qais da aka saukar da wannan aya sai ya shige cikin gidansa yana kuka ya ce bai hitowa manzo Allah bai ganshi kwana biyu ba sai aka ce a bincika ko da aka zo yana gida yana kuka ya ce yana ganin ko akan shi Allah ya saukar da wannan aya da manzon Allah ya ce da Allah ya ce ku daina ɗauka sautin ku a gaban manzon Allah yace shi kuma gashi yana daga sautin shi a gurin manzon Allah manzon Allah yace kai ba kai yanka sauko ma da aya ba ka fito yace a manzon Allah ce ko gaya mai shi yana cikin yan aljanna shi dan aljanna ne da Allah wa ya gaya masa sakon dan aljanna ne ya tabbata dan aljanna ko to wagga aya akan sa aka saukar da ita akwai abin da nake so in haɗe wannan ai na gaya mana yana da karancin ji kamar yadda imamu al ya ambata a cikin menene a cikin tafsirinsa to sai wata rana yan makaro a sallah asubahi ko da yazo an yi raka'a guda saura raka'a guda dalla wanda yan makaro sahun gaba yake samu ko sahun baya to yanzu da aka sallame sallah ana zaune sai ya yi kokari wurin nan da ya saba zama ya zo ya same shi sai ta tsallako mutane ta tsallako mutane sai da ya zo dab da wurin da ya saba zama amma akwai wani nan sai ya tsaya a bayan shi sai ya nemi wannan da annabi ya bashi wurin nan sai ce a a ai kana ji ni ma alhormin nake nema ban matsawa amma wurin ya mai ko bai mishi ba kai daga neman sahu na ɗai ka samu sahu na biya ko bai ba da manzo Allah ya ƙara wa'azi qais in thabit bin qais abin ya yi mai ba daɗi sai ya ambaci sunan mahaifiyar wannan da ya hana shi wannan wuri amma fa ya ambaci sunanta ne irin sunan jahiliya wanda shi dan matar bai son a gaya ma babasa wannan suna sai shi kaisu ya ce ai dan wancan na ya kira ta irin wancan sunan sai shi da ya ji wannan sai ya soke kai yana kuka an ambaci babarsa da abin da ya riga ya gabata bai kamata a misali ba da shi nake misali ba wani misali nake son kawo mutum ne babarsa ta yi karuwanci na hakika ta yi karuwanci amma ta tuba ta gyara addininta sai ta aihe shi yanzu da ya taso an ba shi tarihin babarsa da karo wacce amma ta tuba kafin ta aihe shi amma shi ta aihe shi ne cikin aure yanzu an zo cikin mutane sai ka ce a haiwa ne ne dan karuwa don girman Allah ya zai shi akwai daɗi? ai kaga ya wuce kuma abu ne wanda bai kamata ambace shi ba to ba wai ina nuhin shi sabit bin qais ya ce da shi dan karowa ba amma dai ya kira sunan babarsa da sunan da shi bai son a faɗe shi har ya kai yana zubda hawaye kina yana yana aibanta shi da mahaifiyarsa shi yasa nake gaya mana ababi karka yadda kai abin da zaka bar lalan tarihi ga 'ya'yanka dan sai an faɗe shi ku kiyaye da wannan to abu na biyu da zan faɗa muna shi da ya wannan magana da Allah ya yi kuskure ko ya daidai amma ɗan aljanna ne da faɗan manzo Allah ko ba ɗan aljanna ba ne shi ba ka ciya dan mutum yana ɗan aljanna bai kuskure ba masumi ba ne nan da nake son a kawo kaga ustazu ga kokarin qira'a ga kokarin ba da sallah da yawan da da sai ce kai haka na ustazan nan suke kaza kaza ina ruwanka kai malami ba Allah ba mu dina duban lahin wasu muna aibanta su da shi mu dibi lahin mu kawai mu tsaya anan ba wanda bai laihi ba wanda bai laihi ko da kai dan aljanna ne yanzu za sa ku aljanna ai Allah sai da ya gaya mana faminhum سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ko haka bane waɗanda suka fi yawa a cikin aljanna zalimun li nafsihi ne no a wannan hukuncin shi daban ina magana ya ce in mutum ya mutum yana sabawa da sai kaje baka son shi yace nan kai lahi ne shi kuma wannan hukuncin shi daban duk wanda yake girmama Allah in ya ga ba a girmama Allah bai jin dadi dabi'a ne ta masu imani an gane misali ko to shine sai aka saukar da wannan aya aka ja kunnin shi Sabit bin Qais aka ce da shi da wani ma har duniya ta nade ka daina yi ma wani aibi a magana ka daina izgilanci ma wani ba mamaki kana ganin shi ba kowa bane shi ba dan kowa bane to ba mamaki ya hi ka matsayi a gurin Allah to nan ne muke son maka ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ku masu imani la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane su rinka yin izgilanci game da wasu mutane asa an yakunu khairan minhum ba mu mamaki su kasance sun fi alheri fiye da su mana a wurin Allah kenan wala nisa'un min nisa'in haka ma wasu mataye kada su yi izgilanci ga wasu mataye asa an yakunna khairan minhun babu mamaki su wa'annan mataye da ake yi ma izgilanci ya zamanto sun fi alheri akan menene akan wa'annan da ake yi ma iskilanci aka ce kasan mata iyayenmu Allah ya ƙara musu daraja Allah ya ƙara ɗaukaka su halinsu ne dai cewa akan wasu daga cikin matayen manzon Allah suka aibanta ɗaya daga cikin matayen manzon Allah game da me game da nau'in halittarsa ummu salma gajeruwa ce daga cikin matan manzo Allah to sai wasu suna aibanta ta da wai ita gajeruwa ce shine sai Allah ya ce a kaka aibanta wani a halittar da Allah ya masa ba mamaki kana ganin ka kai kyakkyawa ne kai dogo ne kai fari ne ya hi ka matsi a gurin Allah adina kana da mata biyu ko uku ko hudu kana gane wannan karatun sosai eh mata ba bai gane wannan karatu Allah ka sauke mana wala nisa'un min nisa'in haka ma wasu mataye kada su yi izgilanci ga wasu mataye kun san me yasa an ka kebe mataye daban saboda izgili da rena wani da fitowa nan da na aibanta ka mata sun fi wannan dabi'a sai Allah ya yi magana da su ta musamman masu wannan ɗabi'a Allah ce su dena asa an ya kunna khairin min hun babu mamaki ya zamanto wannan ɗin da su mataye suke aibanta ‘yan uwansu ya zamanto waɗannan ‘yan uwansu suke aibanta wa sun fi su alkhairi a wurin Allah kenan. wala talmizu an fusakum kada ku rinka aibanta kawunanku wala talmizu an fusakum kada ku rinka aibanta menene aibanta kawunanku ta hanyar mi ta hanyar lamzu wasu malamai suka ce lamzu yana zama ne ga magana kakurin ka faɗin maganar da za ta aibanta wani asa akwai allamzu akwai alhamzu wasu ce alhamzu bil af'al wajen aiki wasu ka ce a allamzu shine aibanta mutum ta ido ta ido alhamzu aibanta mutum ta baki ta zindi isa Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza wannan azaba ya tabbata da dukkan wanda yake zinde da kifce kaga mutum sai ya magana sai kai haka a shikenan yaran ma kenan iyayenmu suna da wannan kokari yanzu na ga habaicin tsiya kaga Allah shi ne ya san mutum shi ya san ɗabi'a mutum shi yasa yake faɗa kada ka rena mutum ko ya kaga mutum ka rena shi Allah ce ba mamaki ka rena shi shi ga daraja ya ka iya ka sa abin da yake boye baka sani ba sannan in ka rena shi dan me za ka rena shi dan bai da kaza ko to ai yana da kazan baka da shi to dan me shi bai rena ka ba ai mun kawo muku misali wata rana mai kwasan kashi a cikin dushi in dushi ya cika mai kwashe kashi da ana wani matsayi yake da shi da yawan suna ganin ba matsayin komi ba ne sai wata rana a wata babban minister kashi dushi abin ya cika kowa ya sha kwastin ya zo ya yi tsaye amma ma'aikatar ta ƙi shiga saboda dusu ta shiga ruwa na hitowa wari sun abin nan aka zo aka ɗauko shi ana ta tsaye-tsaye sai ceto bai shiga in kawai zakwatai ku kwashe eh sai kowa zo da karami yana da Allah ya hakuri ya hakuri ya hakuri an ka lallaba shi ya kwashe ya gaba kun gani ai Allah bai yi shi a banza ba da haka babu mutum da yake a wulakanci wani mawaƙi yake cewa man yahun yaskulul hawa na alai wanda ya walakanta kansa shine za a walakanta kakka taba yadda wani ya walakanta ka a yadda kake a'a kai dai Allah bai walakanta ka ba yadda kake nan babu wani irin ka in wani ya isa ya zama irin ya hito ya zama dukkan muna in ka ji haushi in ka isa ka zama irin wani ka isa a to kenan ba wasa bane ni ba wasa bane dan ba wanda ya sai zama iri na kenan alhamdulillah kan mu na junan mu nam wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junanku da munanan laquba laƙabi mummuna ku daina jifan junanku da shi mutum kafin ya musulunta ana kiran shi da wani mummunan suna bayan ya musulunta Allah ce ku daina kiran shi da wannan suna bi salismul fusuq ba'da al-iman tir da mummunan suna suna na fitar hanya bayan an yi imani ana kai da kai imani tir da ka bari a rinka kiran ka da mummunan suna kai ma mai imani tir da ka rinka kiran dan uwanka mumini da mummunan suna bayan ya imani baya halasta ومن لم يتوب duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun to wayannan sune azzalumai sun kauce daga umarnin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann Allah ce ku masu imani ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ithm domin wani sashen zato zunubi ne nan ne muke ko Allah maɗaukin sarki ya mana jagoran shi yasa Allah maɗaukin sarki anan da yake cewa ijtanibu kathiran min az-zanni ku nisanci da yawa daga cikin zato ijtanibu bi ma'ana ibta'idu ku nisanta wa minhu summiya al-junubu junuba لأنه يبتعد عن كثير من العبادات شيسا من جنبا أكي لشي ما أكي شرشي جنبا سبو دمي ibadodi da yawa baya yi kinan ijtanibu ay ibta'idu ku nisanci da yawa daga cikin zato manzo sallallahu alaihi wasallama yayi muna bayani yana cewa iyyakum wazan na hane ku da yin zato wani irin zato mummunan zato da akwai inda aka ce zannu bil mu'minina khaira ku dai ku rinka yi mu'mine zato na alkhairi kinan wani irin zato aka hana mummunan zato shi yasa manzo Allah ce iyyakum wazan fa inna zanna akdhabul hadith ku daina menene yawan zato domin zato shine mafi ƙaryan zance so da yawa kana tsammanin mutum a yadda kake tsammanin kun ba haka abun yake ba idan za ku yi magana ku tabbatar da abin da kuke faɗa shi yasa Allah ya ce ishtanibu kathiran min az-zann kaga ba ce ishtanibu zanna ba sai an ka ce kathiran kenan ku nisanci da yawa dan ana samun zato dan kadan wanda zato ne na kwarai zato ne na alheri wala tajassasu haka ne ko kada ku rinka yin tajassusi malamai sun yi bayani akan menene tajassusi wasu ka ce abin da ake yin tajassusi ka je ka nemo ma wani labarin wani don ya ji daɗin aibanta shi dan akwai at-tajassus akwai at-tahassus malama su ce at-tahassus wasu maluma ba at-tajassus shine nemo ma wani aibin wani kamar wane da wane sun yi fada sai ci bari ina binciko ma laifukan shi sai yanzu in gaya ma sai yanzu in ci ai kai baka sani ba yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka samu makami da an sai ka ce kai da Allah mun san komi mun san komi kai kaza kai kaza cikin mutane aibanta shi kaga bai da wannan labari wa ya samo mai wani Allah ce ka kuyi wannan shi ko tahassusi shine kai zaka je ka nemo ma kanka labari na aiban wani dan ka aibanta shi Allah ce ka kuyi wannan wasu malamai suka ce a'a at-tajassus duka guda ne dauko labari da tahassusi duk ma'anar su guda ne ka dauko labari na aibanta wani ko dan kanka ko dan ka gaya mu wani duka kuyi wannan Allah subhanahu wataala ya mun jagora wasu ka ce a tahassusu al'istima lilhadid ka je ka jiyo zance na wani wata jassus ta tabba al'aurat shi kuma ta jassusi ka rinka bibiyan al'auran mutum abinda yake sitace ka yi ƙoƙari sai ka ƙwalƙwalo shi don ka aibanta mutum da shi ala ci kakwai wannan wala ta jassus ko ba haka ba ne ku daina ta jassusi mana ku daina ƙoƙarin sai kun gano lahin mutum wala Allah hakimun ne duk nam nam yana tambaya ya ce mutum ne yana aikin da bai kamata ba ana nuna wa mutane shi don su nisance shi a ba haka za a yi ba ababi za a duba abu na farko ya mu'amalansa da mutane yake yana ƙoƙarin yada wannan abun abin yana tasiri wajen lalata sauran al'umma kaga na ɗaya kenan sannan abu na biyu an yi mai nasiha ya daina ko ba a mai nasiha ba akwai wani yana laihi shi yana ɗaukan ma ba a sani ba inda ya san an sani da zai daina ko ya ɓoye shi ina in mutum yana laihi ba ƙoƙarin gaya wa mutane ake yana kaza yana kaza ba ƙoƙarin ake yi a ganar da shi ya bari an yi mai nasiha ya bari shi kenan in an yi mai nasiha bai bari ba sai kuma a duba a gani menene tasirin abin da yake yi a cikin al'umma yana lalata wasu ne eh to sai ai kokarin a dauki matakin ta yadda za a tsare ka a bari ya lalata al'umma amma ba kokarin za a yi a yada shi ba musulmi kullun su aka rufa masa asiri sai dai abin ya kai ya kawo sannan a san wani mataki da za a dauka amma karan farko ba a dauka wannan mataki Allah kare mu wala tajassasu kada ku rinka yin tajassusi kuna binciken al'auran mutane ma'ana laifukan mutane don ku aibanta su duk wanda an ka ce sai an bincike shi kop da kop za a rena shi eh in ka ga mutum cikin riga lak amma dai da an ɗabi riga wani kun dai san kun san da Allah subhanahu wata'ala ya sa mana sutura ita ce a mutunci mu go mutum ne yanzu da zai ɗebe riga da wando in kakkala ya ce ka ashe wani haka na yake ba ka son ka ƙara kallawa na bi amma da yake Allah ya sitirta mutum sai ya ga mutum cikin sitira ce to haka ma hali in ka ce sai ka bi halin mutum da yake ɓoye ka gano to duka mutane ma rena su kake bayan wannan mu'amalancin mutum abin da ya bayyana gare ka abinda bai bayyana ba ka bar mu Allah shi can tsakanin shi da ubangiji wala yaqtab ba'dukum ba'da kada sashen ku ya rinka giba da sashi kada sashen ku ya rinka yin giba da sashi su malamai suka ce an saukar da wannan aya ne akan Usama da kuma Usama bin Zaid da ɗaya daga cikin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan shi ne ya kwanta min cewa yana mu'amalanta wasu mutane da ƙarshe sai suka ce da shi je gurin manzo Allah ya samu musu wani abin da za a ci da yazo manzo Allah ya ce to babu abin da za a ba su amma ka je wajen wani in akwai wani abin da za a ba su a ba shi da yazo shi ma sai ya ce babu da yazo ya ga musu bayan ya ce sai suna cewa akwai dai abincin nan ya ba su ne dai sun ce abinda za su ce sun kare sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ku sa abu ku ɗebe man haƙoran ku naman da kun kaci suka ce manzon Allah na mun ka ga nama mu wallahi ba mu ci nama ba yace a kun ci nama ba kun yi gulman wane da wane ba ai in mutum kai gulman shi kamar ka ci namansa ne Allah ya sauka da wannan aya a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin ɗayan ku yana jin yana son ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu yana son haka fakarihtumu la za ku kyamaci wannan kinan ku nisanci haka ku kyamaci yin giba ba abu ne mai kyau ba bai da kyau manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana menene giba yace huwa zikruka akhaka bima yakrah shine ka ambaci dan wanka da abin da baya so yana hau abin ba yana yi amma bai sa wadi Allah ya sa mu dace mutum ne ya na eh eh tambaye shiga ta nan tashi to mutum ne kwarto ne shi shi ya san kwarto ne ya da kuma kwarto ne misali amma bai san cikin mutane a ce masa kwarto to sai ka zo kana ce da shi kai kwarton banza ne gunga na misali ko to ai bai so sai ka zo cikin mutane kana waɗi to kamar kayi giba shi ne kaga abu ne wanda ba mai kyau ba yana kuma yi ya kuma san yana yi amma bai son a waɗe yana yi musamman wajen sarkunan shi kana faɗi haka bai ba to giba ce bai da kyau duk abin da zaka ambaci dan uwanka da shi wanda bai so in ka ambace shi kamar ka aibanta shi ne ka yi giba shi ko yana halarci ko baya halarci yanzu yana jin ka gashi amma bai son a faɗi abin sai ka zo kana faɗi to ka yi giba shi ka ci naman shi in bai halarci ai gashi nan bari mu ƙarasa bayani ka ji shi kenan sai kalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah in kana fihi ma aqulu to ho ya rasulullah ni ho abinda nake hodi duk da bai so shi na aikata abin nan sai ce manzo Allah ya ce da su in kana fihi ma taqulu ko da abinda kake hodi da gaske ne yana tare da shi in bai so ka hodi kai giba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa illam yakun fihi ma taqulu ai in abinda kake faɗa bai aikata shi to ya wuce giba faqad bahatta to wannan kamar bahuta ne kamar kirkiran ƙarya shi ya ma hijiba mu ne da Allah mutum ne ke ta daga cikin wannan sai mutum da ya ce ce a a ƙariran kaga wasu sadari ƙale su kawai sadarin da haka suke da haka suke mu ustazin unguwanmu ma kaza an ka ciyaye kaji ma kaza an ka ciyaye kuma ƙarya ce a wani da ce malamai son mata gare su son mata gare su ustazai ba muna nan muna nan da darasi da muke son mu akan duk wanda ke magana malamai son mata gare su muna nan da kasa musamman da muke son mu yi masa eh za mu yi maganin shi kak bai ƙara magana yahudawa ba sun ce manzo mu son mata gare su ba ba su da tarihi ne annabi sulaiman ba ba yahude ba ne mata nawa gare shi rana guda ya ce sai ya zaru da mace ɗari don su samun mai mazajen da za su yaƙi kuma sai da ya haka bai yahude ne annabi isa haka mata nawa gare shi kakanninsu da iyayensu sun yi kowa yawan mata a tarihin duniya amma wai bai hudu don bai da kunya sai ya ce kaya annabi su san mata gare shi bai da tarihi na ba nan muke muna zuwa nan insha Allah Allah ya kare mu kun gane misali Allah subhanahu wataala ya mana jagora kenan sai mun kiyaye da wannan wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala inna Allah tawwabur rahim Allah mai yawan karbar tuba ne kuma mai jin kane ga bayansa ya ayyuhan nas Allah ce ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mun halicce ku ne min dhakarin wa untha nan yana daukar fasara guda biyu min dhakarin daga annabi Adam wa untha da Hawwa kowane dan adam asalin mahaifiyarsa Hawwa asalin babansa Adam kun ji ma'ana na ɗaya ko ma'ana na biyu min zakarin wa unsa kowane ɗan Adam an haɗa ruwan maniyin mace da ruwan maniyin namiji ne aka yi shi kowanne da ruwan babarsa da ruwan babansa su Allah ya haɗa yi shi ma'ana nawa kenan ma'ana biyu kowanne ka ɗauka yayi ko ya zama asalinmu daga hawa'u ne da Adam ko kuma a kai ɗin daga babanka ne da babanka inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu halice ku ne daga ruwan namiji da ruwan mace ko kuma mu halice ku ne daga annabi adam da kuma mai da kuma hawwa'u waja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zamanto yanki yanki shu'ub jam'i ne na sha'ab jam'i ne na sha'ab wahiyar a'ala tabakatis sit shi ne mafi ɗabƙa mafi girma daga cikin ɗabƙoƙi na larabawa da suke raba abu da kamar su larabawa suna rarraba abubuwa yanzu an ka zo an ka ce cikin akwai gari ko? suka ce garinmu kaza cikin gari kuna da unguwa ko baka da unguwa kuma ɗauki misali ƙasanmu Nijar, jihar Mutawa, ƙaramin lo'aben gunduma Illela cikin garin Tullu, unguwar gidan daban, gidansu alhajiwa ne, fami kaza, kaga hawa-hawa ne ko ba haka ba ne, ita Nijar ta yi tawa faɗi, tawa ita kuma ta yi Illela faɗi. illela ita kuma ta fi tullu faɗi tullu ita kuma ta fi karshe faɗi to kamar haka laraba su ma suke karkasa abubuwansu to yan ka je maganar shu'ub kenan yankuna mafi girma yana ya ɗauka ma'ana a ce gari inda su daga cikin abubuwan da suke da suna da sha'ab suna da ƙabila suna da imara suna da baƙan suna da fahid suna da fasila sai zamanto a sha'abu a cikin shi ne ake fitar da ƙabila suwa ne yanki kaza ne ƙabila kaza daga cikin ƙabila kuma nan ne ake fitar da amara mana a cikin ƙabilan ma ɓangare kaza a cikin ɓangaren nan nan ne ake fitar da afghab sannan ciki ne za a fitar da hutun a ciki ake fitar da fasail a takaice ne alkur'ani mai girma ya ambaci wasu daga ciki wasu kuma bai ambata ba ya ambaci ash-sha'ab ya ambaci al-qabila ya ambaci fasila kamar yadda Allah yake cewa yawma yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa ahisala ce wa fasilatihi da wani bangare na jama'arsa duk ya ce ma Allah ga su a kyale shi ka zala ce wa man fil ardi jami'an in ya ga ya ba da yan uwa ne ba a karba sai ce Allah duk wanda a duniya sashi wata ka kyale ni Allah ce a'a ba a yi hakan nan Allah madaukin sarki ya mana jagora inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku ku zama sha'ab ma'ana yanki yanki wa qaba'il da kuma kabiloli mabambanta an fahimci Hausa malamai suka ce shu'ub wayanda ba larabawa ba qaba'il wayanda an larabawa ma'ana ƙasa ƙasa ga ku can ku mutane sannan kuma larabawa ga kunan kabilu kabilu wal ilmu indallah ina ne muke lita'arafu don kusan juna inna akramakum inda Allah ya taɓakum wanda ya karamci a gurinku shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah inna Allah alimun khabir Allah masani ne mai kuma ba da labari ne kuka da jama'a tun farko da zamu yi shi hidan wannan sura me mun ka ce muka ce sura ce da ke magana akan amul wufud ko ba haka bane shekarar da jama'a da yawa suka shiga musulunci bilal da aka yi fatahu makka da aka zo makka wa aka sa yayi kiran sallah eh yanzu da bilal ya je yana kiran sallah sai wasu daga ciki sabin shiga musulunci suka koma gungu gungu suna cewa kadibu mu za Allah ya rasa wanda zai sa ya kira sallah sai wancan wancan bakin sai aka zagaya manzan Allah manzan Allah ya kira su ya ce abin an ce kunce kaza kunce kaza haka ne suka ce eh sun faɗi haka ta sai Allah sauka da ya ce a ba a yin haka ku dai don kuna sami shiga musulunci ne ai ba launin fata ba ne ba gida ba ne ba matsayi ba ne abinda ake so a gurin Allah a samu kalama shi ne jin tsoron Allah bilal kula kun gan shi baki yana da jin tsoron Allah yana da daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala kenan inda akrama kuma inda Allahi a taqakum kada ka dinga ganin kahiwa ne kana daga hanci kai ne malam shi ba malam bane in ba nan take ba wani kahi shi karatu amma wallahi ya hiki daraja a gurin Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yake ku daraja a gurin Allah shi wanda yafi yafi abin nan yafi ku jin tsoron Allah Allah madaukin sarki ya samu dace suka tambaye manzon Allah wane ne yafi daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wanda yafi ku jin tsoron Allah yafi ku daraja suka ce a ba haka muke nuhi ba sai manzon Allah ya ce ah to in cikin mutane ne wanda ya kowa daraja shine annabi Yusuf annabi dan annabi jikan annabi suka ce ba haka muke nufi ba ya ce kuna nufin a waku waku wanzu Allah suka ce eh sai ce a cikin larabawa wa'inda suka fi alheri a jahiliya to a musulunci in sun ji tsoron Allah sun fi alheri mana wanda a jahiliya sarki ne in yan musulunta ya karbi musulunci ya ji tsoron Allah darajar shi ta darajar wanda a jahiliya ba sarki ba ne idan matsayi dai ana samun shi ne a jin tsoron Allah ba a baki ba ko a alfahari. ƙalatil arabu amanna laraba suka ce mun yi imani gane ko kun ga wa'annan sun zo suna yi mai suna gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun yi imani Allah madaukin sarki yau na jagora kun san surar tana ɗauke da abubuwa da dama wa'inda suna gyara halaye da tarbiyyar mutane dan nan da Allah madaukin sarki ce ya Yohannas ai malamai sai da suka yi sabani akan wannan sura muna da mufassal muna da mi'un muna da iwal muna da qisarul mufassal muna da iwalul mufassal wanda su karkasa alqur'ani muna lokaci da yawa Allah sa mu dace to bari mu tsara ki wannan bayani ko mu yi shi inda ya bai bar mu yi shi ko masu karatun ƙur'ani kamar yadda aka kasama ƙur'ani sururi akwai iwan bakara ali imran nisa'i ma'ida da sauransu akwai kuma mi'un wanda sun fi aya 100 da kadan ba su kai 200 ko kuma dai ko sun kai 200 ba su da tsawo sosai sai wa'inda sun yi kusan 100 ba su kai ba to sai a zo magana akan mufassal malumma suka ce mufassal daga cikin alkur'ani suna farawa ne daga suratu qaf kinan da mun gama hujurat yau gobe mun shiga mufassal zuwa ƙasa wannan shine bayani wanda hanabila suka tafi akan shi na ɗaya kenan wasu kuma suna ganin a wannan surar koda ba cikin mufassal take ba inda in an tahi akan cewa qaf suratu qaf idan mun ƙara wannan in Allah kar ita zamu shiga in Allah kadar mun kammala wannan ita malama sun tayi akan musamman halawila sai an kai wannan sura a zama kai mai tafsiri ka fara tafsiri a cikin surori mufassal kenan hujurat ba ta daga ciki to suna gani a hujurat tana iya ta shiga cikin mufassal dan me abinda mufassal ke karantarwa shi take karantarwa surorin da zamu shiga a yanzu me suke karantar da mu suna karantar da mu tabbatar da imani a zukatan mutane gyara halaye da tarbiyya na mutane har zuwa ƙarshe abubuwan da za ta taje kenan ita ma wannan sura duk ta kunshi wannan to wal ilmu inda Allah ko da ba su ga cikin mufassal ba tana da darussa irin na menene irin na surun da suke mufassal ne kuma ga wani tambaya surar an ambaci ya ayyuhan nas dala duk abin da muke ambata cikin surorin nan ba ya hallazi na amana muke ambatawa ba amma da mun ce ya ayyuhan nas ko ba haka bane a wani surori ne ake samu ya ayyuhan nas yadda ka an ce ya ayyuhan nas wannan sura kamar yadda masu rarrabe surori suka ce in ka ji an ce ya ayyuhan nas to wannan sura ɗan makka ce saboda makka ana ce mu ana kiran mutane ya ku mutane amma madina sai dai a ce ya ayyuhan ladina amanu to mun ce wannan surar madaniya ce ɗan madina ce amma kuma cikinta mun samu an ce ya ayyuhan nas me yasa aka amfani da wannan kira a cikin wannan sura alhalin surar madaniya ce ba makiya ba ce malamai suka ce an amfani da wannan saboda yayin wana saboda abin da ayar take karantarwa abin da surar take karantarwa inda kaga surar tana mu'amalantar sabon shiga musulunci kenan son take kowa da kowa ta tattaro ta gyara halayensa kenan tana magana ne da jama'a da yawa wasu sun karbi musulunci ne wa da baki ba su yi zurhi wajen menene ba wajen musulunci Allah madaukin sarki ya mana jagora na'am ina ne wake qalat al-arab ko qalat al-arab amana wannan ayar an sauka da tana kan banu asad banu asad sai su zo su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna neman yayi musu kaza yayi musu kaza duk magana sai su ce mai mu mun shiga musulunci ne don mun ga dama fa mu ba faɗa an kai da mu ba na haka mu musuluncin mu ba irin na wasu na ba mu musuluncin mu daban na su wane da sun ka musulunta sai da aka yi faɗa da su kare jini biri jini su wane ma haka amma mu da mun ka ta shiga musulunci mun shiga musulunci ne ba tare da an matsa mana ba ashe ayi mana kaza ayi mana kaza ayi mana kaza Allah wanda ya fahimci musulunci yana wa mawaza Allah wannan magana shi ne Allah yake cewa qalatil arabu amanna larabawa suke cewa wai sun yi imani Allah ce kulka ce da su lam tu'minu a'a ba ku yi imani ma'ana imani bai tabbatu a zuciyanku ba walakin qulu aslamna ku ce dai kun mika wuya ana san ku sun faɗi wanda za ku ce kenan amma ba ku cewa kun yi imani na hakika walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum har yanzu dai imani bai tsaya a cikin zukatanku ba lamma bi ma'ana lam kun fahimci Hausa da lam da lamma yajtimani fil mudari yajtimani fil mudari suna mu fil mudari ijazma kenan lamma yadkhul fil mudari majzumun ne bi lamma wa hurrika bil kasr khawfan iltiqa as-sakinaini an gane ko wani har yanzu dai imani bai tabbatu a cikin zukatan ku ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu inda kuka yi Allah da manzonsa biyayya la yalitkum min a'malikum shay'an ba zai rage muku komai daga cikin ayyukan ku la yalitkum la yanquskum ba zai rage muku komai ba daga cikin ayyukan ku inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne innamal mu'minuna lalle mu'mine masu imani na hakika sune allazina amanu billahi wa rasulihi wanda suka sune wanda suka yi imani da Allah da manzonsa thumma lam yartabu ba su shakku ba ba su shakka ga imaninsu ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu don ɗaukaka addinin Allah ula'ika wa musadiqun to wannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu kulka ce da su atu'allimuna Allah bi dinikum Allah ne za ku sanar da shi game da addininku Allah ne za ku gaya wa kun musulunta kun yi imani ai ba sai kun gaya ma Allah ba in ba ku san kowaye Allah ba shi Allah wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ai shi Allah ya san abin da yake cikin samai duka da abin da yake cikin kasai kina ba sai kun zo kun ce kun yi imani ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai duk abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyana wa Allah ya sani yamunnuna alayka an aslamu sai suna ma guri sun musulunta Allah ya sa mu dace in baka san Allah ba sai mutun shi baka wahala yanzu in kana harkar da'awa shi wani in kun haɗu yana dunkule yan jikabi yana baka sai shi ta gani ai shi ya ma kaza zai son shi shi amfani da wannan abin ya juya ka a'a in ka fahimci Allah ka imai tarko yadda biyu ya taka ka facce shi ka bar shi na kai gaba duk abin da kai da Allah ka bari kai da Allah ne kawai ka bar shi to abin da zaka yi kai da Allah ne wannan tarbiyya sura take koya mana kun gane ko an nuna alaika an aslamu suna ma gorin sun musulunta ulka ce rasu la ta munnu alaihi islamku ba kuwa gora min musuluncinku balillahu ya munnu alaikum ai in guri ne Allah ya cancanta ya gora muku dan me an hadakum lil imani saboda Allah ya shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqi ne in ku masu gaskiya ne Allah da ya muku muwafaka ko ka musulunci ai shi ya cancanta ya gaya muku ba ku za ku ce ma Allah ku musulunta ba inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ya san abin da yake boye a cikin samai da kasai wallahu basirun bima ta'malun Allah yana gani game da duk abin da ku kasance kuna aikatawa abin da muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk